الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan rana mai albarka rana ta juma'a 16 ga watan juma'a ula hijira 1447 da ya dace da bakwai ga watan 11 shekara 2025 miladiya za mu ci gaba da darasi na usulul fiqhi a wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul usul ta shekhu abdullahi gwandu rahimahullah darasinmu na 27 mun kwana a baiti na 175 yau za mu tashi a baiti na 176 to shehu abdullahi yake cewa hal yaqtadi wasilatal ma'amuri amla wa ghayru thani lil jumhuri فينبني على الخلاف طلب ما لطهارة وهذا يجب للشافعي لم يجب للحنفي وعندنا في المذهب الخلف قفي لذاك أوجبنا شراء الماء في مسير مسيرنا للطهر إن لم يجحف in ba manta ba muna cikin bayani akan masailul amri idan shari'a ta yi umarni da wani abu ya ake ɗaukar wannan umarni to daga cikin waɗannan matsalolin akwai ita wannan matsala cewa halil amru bi shai'i ya ƙatabi wasilatal ma'amuri bihi amla idan shari'a ta yi umarni da abu kuma sai zan wannan abin ba zai yi aikata shi ba dole sai an bi wata hanya sannan za a samu dama aiwatar da wannan umarnin to kuma sai shari'a ta yi umarni da wannan abun to yanzu shi wannan wasila wannan hanya din ita ma umarnin ya shafe ta sai ya zamo ita ma kenan an umarce ka da ita ko ko umarnin ya taƙaita ga iya hukuncin banda ita wasila din to wannan shine malamai suka tattauna wasu daga cikin malamai mafi yawa suka ce idan shari'a ta yi umarni da wani abu kuma ya zan wannan abin ba zai yiwu ya tabbata ba sai ta wata hanya dole dole sai an bi wannan hanyar kamin a samu dama a aiwatar da wancan abin to lalle shi ma wannan wasila din umarni ya shafe ta kenan kaga umarnin ya shafi alhukum ya shafi kuma wasilatuhu har yadda za ta sada ka zuwa ga wannan hukuncin ko kuma wannan aikin wasu kuma daga cikin malamai ba yawa suka ce a'a umarnin ya taƙaita iya alma'amuru bihi banda wasila eh eh hayar da za a bi a cimma wannan abin da aka yi umarni da shi to ita wannan hukunci bai shafe ta ba ita ba umarci mukallafi da da ita ba to wannan amma ba su da yawa to shi yasa Sheikh Abdullahi yace hal ya qatadi shin hal ya qatadi al-amru ka kaddara al-amru shin ko umarni na hukunta wasilatal ma'amuri wato hanyar cimma abin da aka yi umarni da shi ko ko umarnin ya takaita iya al-ma'amuru bihi amla shine ko ko a'a umarnin ya takaita ne iya al-ma'amuru bihi to kaga zantuka biyu kenan zance na farko umarnin ya shafi wasila ya shafi kuma alma'amuru bihi zance na biyu a umarnin ya shafi iya alma'amuru bihi abinda aka umarce ka da shi malam zai bamu misali to wa gairu thani wani na biyu shine alqaulul awwal kenan cewa umarni ya shafe su su duka ya shafi alma'amuru bihi ya shafi kuma wasilatuhu lil jumhuri to wannan ana jingina shi zuwa ga mafi yawan malamai na usulul fiqhi mafi yawansu abin da suka tafi a kansa kenan to shi yasa zaka ga suna cewa ah, alwasa'ilu laha hukumul maqasid yauwa hanyoyi to suna da hukuncin abin da shari'a take nufin a zo da shi abin nufi idan shari'a ta ce kaza wajibi ne to amma kuma kai ba za ka yi aikata wannan wajibin ba dole sai ka- sai ka bi ta hanya kaza ko ka yi kaza eh to shi ma wannan wasila din wajibi ne to tun da haka ne fayan bani alal khilafi talabu ma to talabu ma shine mubtada ai talabu ma in sai aka shafi hamza saboda wazani to talabu ma neman ruwa fayan bani ya ginu alal khilafi akan wancan sabani da ya gabata mutum ne lalura alwala ta kama shi an gane ko wanka ita shari'a wanka ta, ta umarce ka da shi in kana da janaba shari'a alwala ta neme ka da shi idan ba ka da alwala saboda haka shari'a sai ta ɗora maka wata hanya wadda dole ta nan za ka bi kai wanka shine ta hanyar ruwa saboda haka shari'a ba ta yi magana akan ruwa ba cewa aka yi kawai ku yi wanka in kuna da janaba ko in kun kasance da janaba sai aka ce fatsaharu eh ma'ana ku yi wanka to kenan kaga ruwa wasila ne ga alwala ruwa wasila ne ga wanka to su aljumhuru mafi yawan malamai sai suka ce umarnin ya shafi ruwan kenan samun ruwan da za ka je ka yi wanka da su ko ka yi alwala da su wajibi ne kamar yadda wanka in kana da janaba alwala in ba ka da alwala wajibi ce nafsu shai su kuma waɗancan malamai da ba su da yawa suka ce a'a neman ruwa ba dole ba ne tun da shari'a ba ta ce ka nemi ruwan ba Eh, umarnin ɗaya ne ba guda biyu ba kuma umarnin ya rataya iya hukuncin tsalke amma ba a ce in kana da lalurar wanka wajibi ne ka nemi ruwa ba in kana da lalurar alwala wajibi ne ka nemi ruwa ba cewa kawai aka yi an wajabta ma alwala an wajabta maka wanka to yanzu wannan wajabcin neman ruwa shi ma ya shafe shi ko bai shafe shi ba to shine sabanin eh shine sabanin to hadha yajibu lishafi'i to al'imamun shafi'i ya ce wa haza ai talabu ma'in neman ruwa ga wanda zai yi wanka na ibada ko zai yi alwala don ya bauta ma Allah ya yi sallah shi al'imamun shafi'i ya ce wajibi ne ina wajabci ya samu asali wajabcin alwalat wajabcin wankan an gane saboda haka wannan umarni da aka yi to ya shafi mi ma'ana kamar an ce wajibi ne ga wanda zai yi alwala ya yi mi ya nemi ruwa wajibi ne ga wanda zai yi wankan ibada ya nemi ruwa duk da kuma ba nassin a haka amma da wace hanya suka tabbatar ta hanyar wasila cewa al'amuru bi shai'i ya ƙatadi wasilatal ma'amuri bihi ya ƙatadi wasilatal ma'amuri bihi yawwa to kaga inda jumhuri kenan mafiya yawan malamai an gane lam yajib lil hanafi shi kuma limamu abu hanifa ya ce a neman ruwa ba dole ba ne kawai in hukunci alwallah ya same ka ka duba ba ruwa shi kenan sai ka yi taimama ka yi sallarka shi ma in wanka ne kai me kai wankan ka a ce amma a ce sai ka je ka nema makwabta da wata unguwa shi al'imamu abu hanifa ya ce ba dole ba ne saboda shi yana ganin cewa umarnin ya takaita ne iya tsalkin banda me banda neman ruwa to kaga shi ya saba ma al'imamu shafi'i eh to sai mala ya kawo zancen malikawa wa inda na fil mazhabi alkhulfu kufi alkhulfu saɓani wato saɓani akan ita wannan matsala eh ya ce ƙufi wato an bibiye shi mana an bibiye zantuka a mazahaba to an ga matsala ɗin akwai saɓani shi ne ya ce wa inda na fil mazhabi wannan saɓanin ya tabbata a mazhaban an bibiye zantukan malaman malikiya sai aka ga akwai saɓani wani ƙaulin an ce wajibi ne ga wanda zai tsalki na ibada ya nemi ruwa neman ruwan wajibi ne an samu ƙauli akan haka kaga a nan an yi muwafaka da ashafi'i kenan wani ƙaulin kuma aka ce a ba wajibi ba ne shi kuma na ayi muwafaka da wa eh yawwa al'imamu abu hanifa ko to duka zantukan akwai eh amma na farkon shine mu'tamadi a mazhaba cewa wajibi ne ka nemi ruwan sai dai in ka nema baka samu ba sai ka yi me yawwa saboda haka idan ka zo kama a irin nan masallaci kaga za a tada sallah sai ka lalaba babu ruwa to za ka kara ba unguwa da makwabta ka nema eh amma shi al'imamu habu hanifa ya ce a kawai to da su a shafi'i da suka ce wajibi ne da ɗayan ɓangaren malikiya su ba da suka ce wajibi ne sai suka yi ta saɓani to menene haddin neman ruwan wasu ce tsawon mil ɗaya kilomita uku eh sai ka yi tafiya tsawon kilomita uku kana nema to in baka samu ba sannan ne hukuncin rashin ruwa ya kama ka akwai da suka faɗi haka wasu kuma suka ce a kawai makwabta za ka bibbincika in ka bibbincika makwabta baka samu ba shi kenan hukuncin rashin ruwa ya kama ka sai ka je ka yi taimama wasu suka ce a bar shi ga urfi al'adan mutanen yankin ga al'ada in mutum ya rasa ruwa to wane haddi ne za a ce ya rasa ruwa to sai a bar shi ba tare da an iyakance ba yauwa in al'adarsu kawai da ka nema wurin ba ruwa ba sai an nemi makwabta ba ba sai an je unguwa kaza ba to shi ke in kuma al'adarsu a'a ko da ka nema wurin sai ka bincika makwabta in ka rasa to sannan ne za a ce ka rasa ruwa ko kuma sai ka je unguwa mafi kusa da wurin to haka suka ce dai a bar abin ga al'ada a gani gwargwado dai mutum in ya rasa ruwa ya dan nema eh gwargwado yadda al'ada ta hukunta cewa din ya nema din ya rasa to daga nan in bai samu ba me yawa suka ce ba sai an haddade da mil daya ba kilomita uku ba sai an haddade da iya kuma mutanen unguwa da sauransu ba to wannan shine saboda haka zance mu utamadi a mazhaba shine wajibi ne ga wanda ya rasa ruwan ya nema eh to shi yasa ya ce li zaka saboda wannan sa wannan sabanin a ko kuma li zaka ishara ya koma zuwa ga hal ya qatadi wasilatal ma'muri to saboda wannan ka'ida cewa in aka yi umarni da wani abu to wasilarsa zuwa gare shi shi ma an yi umarni da shi aujabna mu malikawa muka wajabta shira alma'i sayan ruwa fi masirina a halin tafiyanmu liɗɗori saboda tsalki na wanka ko alwala idan matafi misali yana buƙatar ya yi tsalki na wanka na ibada ko ya yi alwala kuma bai samu ruwan kyauta ba ko saraka to wajibi ne ya cire kudinsa ya mi amma wurin abu al'imamu abu hanifa ya ce ba dole ba ne don me za ka kashe kudinka ko da kana gani ga sunan ana sayarwa an ki a baka saraka an ki a baka kyauta to kawai ka yi taimamaka eh ka yi taimama baka ka yi sallah da ɗayan ƙauli na malikawa su kuma sauran suka ce a'a dole ka saya domin wajabta ma dole ka saya kenan an wajabta ma nemansa to shi kuma limamu abu hanifa bai yarda da haka ba shi yasa ya ce ba sai ka saya ba to da suka ce a saya suka ce illam yujhifi in ba zai raunana dukiyarka ba Eh, idan ya zai in ka sai ruwan nan to kudin da zai rage ba zai ishe ka ka ci- ka sai abinci ka ci ba to shi ma sayan ruwan ya faɗi sai ka bar kudin ka aljihu ka je ka yi taimama in ka yi sallah sai ka je ka ka nemi abinci da kudin ka eh amma in ya zan za ka iya cire wani abu cikin kudin ka sai ruwa kuma wani abu na kudin ya rage wanda yana wadatar da kai ka sai abinci to shi kenan sai ka saya Mm, shine illam yujhifi in ba zai rauna na arzikinka ba eh ta yadda kila in ka sai ruwan ta kuma ka yi sallah sai ka tashi cikin masallaci kuma kana bara to ba yadda da wannan ba ba yadda da wannan ba eh eh watakila ma kudin su kadai ne daga ce "Ah, to ai bari in sai ruwa in yi alwala in na gama daga baya sai in nemi al'umma su taimaka mi wannan bai halatta ba eh ka bar kudin an gane in ka bar kudinka sai ka yi taimama shari'a ta baka izini ka yi taimama tunda an ce ba za a baka kyauta ba za a baka sadaka ba in ka gama sallah ba sai ka roƙi kowa ba tunda asali shi roƙon haramun ne sai da lalura ake yin sa to nan kuma ba lalura tunda kana da kuma ga hanyar da shari'a ta kawo maka sabuwa ba sai ka bi ta ba eh sai ka bi ta aiko tunda shari'a tana da tana da sauki eh to wannan dai shine al-mu'tamad a fil mazhab eh shi yasa zaka ga suna yawan kawo wannan a littattafan fiqihu eh cewa matafiyi to wajibi ne in ya rasa ruwa ya sai ruwan inda bai samu wanda zai bashi sadaka ko kyauta ba eh to sai mas'ala ta biyu nahayun an diddi ladal jumhuri wa qila la fil jam'i bil ma'muri fa fi salati jalisun qad abtala halal qiyami aw tala fa qila la wa ja'ilun wadi'atan fi ghairi ma yu'maru wad'uhu bihi alayhima khuwaizu man da khuwaizu man da zi tariqu maliki zi ne ba dalun ba khuwaizu man da zi tariqu maliki nahayun anid diddibi zaka fasluki to sai mas'ala ta biyu shine nahayun anid diddi ladal jumhuri wa qila la fil jam'i bil ma'muri shine cewa shin halil amru bi shay'i yadullu eh, nahayun an diddihi amla al amru bi shay'i nahayun an diddihi amla idan aka ce da kai kai kaza aka baka umarni kuma sai aka yi shiru daga nan to yanzu wannan umarnin yana hukunta cewa an hana ka kai kishiyan wannan abu ko ba hana ka kishiyarsa ba misali aka ce da kai kum tashi tsaye sai aka yi shiru to yanzu wannan umarnin yana nuna an hana ka ka zauna kenan ko ko a'a umarnin kawai aka baka amma kana da dama kuma ka zauna to shine malamai suka tattauna to nahayun ane diddi cewa al'amru bi shay'i ka kaddara shi a nan al'amru bi shay'i ko al'amru bil ma'amuri umarni da abin umarni nahayun ane diddi hani ne daga kishiyarsa duk sanda aka ce da kai yi kaza to an hana ka kishiyar wannan abu na batar an gane da aka ce da kai yi tsaye to an hana ka ka zauna in aka ce da kai zauna an hana ka yawa saboda haka a wurinsu in ka zauna ka yi laifi za a iya hukunta ka an fahimta ko? eh ko da ka ba to ai ba shi na za a magana a kansa ai. eh ka riga malam masallaci ladal jumhuri a gun mafi yawan malamai sun ce lallai al'amru bi shay'i nahyun an diddihi duk sanda aka yi umarni da wani abu to an hana kishiyarsa to jumhuru na malamai sun faɗi haka wakila la wasu kuma sun ce a'a ba hani akan kisi- kishiyarsa ba ne kawai dai umarnin ya shafi umarni shi kadai Eh, amma don ka aikata kishiyarsa ai baka yi laifi ba to shine fil jam'i bil ma'muri ta yadda za a ce a haɗa tsakanin kishiya al'amuru bihi da kishiyarsa an gane an ce ka yi tsaye sai ka haɗa biyun ka tsaya kuma ka zauna an ce ka yi sallah a tsayin gada da iko sai ka yi sallan wani ɓangare nata a tsaye wani ɓangare kuma ka yi a zaune sai ka haɗa biyun shi ne filjam ibil ma'amuri haɗawa tsakanin abin da aka yi umarni da kuma kishiyarsa to fafi salati in hakan ya faru ne dangane da sallah ga wanda yake da ikon ya yi ta a tsaye jalisun kuma sai ya zauna to kari abdala haƙiƙa ya ɓata sallarsa tunda umarnin da an gaba shi ya sallah a tsaye ko sai yi ta a zaune sai ce lautala fa halal ƙiyami ko da ko daga baya ya zo da tsayuwan eh ko da ya zo da tsayuwan in dai zama ya shiga ciki to sallarsa ta ɓaci kila raka a hudu zai yi sai ya yi biyu a tsaye ya yi biyu a zaune to sallar ta ɓaci yawwa ba za a ce ai to tsayuwan da ya yi a raka a biyu to ai ya sadar da abin da aka umarce shi da shi ba to ai ya aikata kishiyarsa shine zaman saboda haka sallarsa ta ɓaci saboda mi al'amru bi shay'i nahyun an fiddihi abin da aka umarce shi yayi sallarsa a tsaye ko? sai a zaune to ya zaman ya ja masa hasarar lalata sallah to shine lauta lafa ko da ya zo da alkiyama tsayuwa halal kiyami lokacin tsayuwar tasa to dai kari abtala hakika ya bata sallarsa ilala wasu malamai kuma suka ce sallar tashi bata bace ba ya yi wani yanki na sallan a tsaye wani sashe kuma ya a zaune suka ce sallar shi bata ɓaci ba saboda abinda aka umarce shi shine ya yi sallah a tsaye amma ba a hana shi ya yi kishiyan zaman ba shine kishiyan tsayuwan ba shine zama a wurin malaman usuli kenan wasu kaɗan daga cikinsu abinda suka tafi a kai kenan su inda kawai ya yi laifi a ce ya yi sallar gaba ɗayanta a zaune kuma yana da halin ya yi ta tsaye to a nan tun da ba a umarce shi ya yi ta a zaune ba to nan ne suka ce bai da sallah amma in dai ya yi wani sashen raka'o'i a tsaye wani sashe ya a zaune to sallarsa ta yi ta inganta ko da ba lalura ko da farilla ce to amma dai kauli ne mai rauni ra'ayul jumhuri shine asahu sai misali na biyu وجائل وديئة في غير ما يؤمر وضعه به عليهما خويز من دا ذي طريق مالكي saboda wazani ya ce huwaizu manda huwaizu mandat shine asali huwaizu mandat bil alif amma saboda wazani sai ce huwaizu manda to waja'ilu wanda ya sanya wadi'atan ajiya wani ba Allah ya isko shi ya ce wa da ga kuɗi ka ajiye min sai sanda nake da bukata zan zo in karba fi gairi ma yi umaru wa zu'uhu bihi sai ce amma kuɗin nan ga inda nake son ka ajiye min su ka ajiye min su cikin gidanka sai ba shi wannan umarni wane eh ga dubu ɗari ko miliyan ɗaya da Allah a jebe su gidanka sai ya nassanta gida an gane shi kuma da aka ba shi kuɗin nan sai je ya aje wani wurin inda ba gidansa ba misali yana da shago ko a ofis ɗinsa ko a makarantarsa sai ya aje kuɗin sai ɓarawo ya zo ya sace kuɗin to idan an je kotu a wurin aljumhuru zai biya kudin mutane saboda ce wadda ya aje min su gidanka to ya hana shi ya aje wani gidansa shine shagonsa shine ofis dinsa shine kantinsa inda dai ya ce ya aji bai aje nan ba an gane? to jumhuru na malamai suka ce ya biya kuɗi me yasa saboda al'amru bi shay'i nahyun an diddi cewa a je min su gidanka to kamar ya hana shi ne ya aje su wani gidansa kamar ya hana shi ne na fatar an gane kamar ya hana shi ne na fatar an gane kowa ne ga kuɗi samin su cikin akawun ɗinka ka ajiye min na tashi bukata zan zo in karɓa akawun da banki sai bai sa ba an gane ya je ya ajiye su a shagonsa ko a gidansa sai aka zo aka sace to shi ma inda jimhuri ya biya kuɗin mutane ya biya? kuɗin mutane na ba ta gane me yasa al'amru bi shay'i nahayun abdiddihi Allah gafata malam ni a akawun na ce ka aje min kuɗi na kuma naka akawun ta ya za ka je ka aje min su a wani wuri ko ka je ka sa ga akawun ɗin wani yan yahu sun kai hakin ɗin akawun ɗin sun ka sace kuɗi to shi an kawa sata shi an kawa hake shi ko haka bai a shi biya kudin mutane amma inda cewa ɗayawa ne da Allah ga kudi ka aje min amma bai nassanta inda zai aje kudin ba kawai cewa ɗayawa ne kamar yadda mafi yawa haka muke da Allah ga dukiya ta ka aje min zuwa lokaci kaza zan zo yi karba to nan barawo ya sace in dai bai sakaci ba ba zai biya ba tunda baka faɗi ga inda zai aje ba yanzu yana da ra'ayin ya aje duk inda ya ga dama muddin da ya wurin akwai security ina ba tara an gane yawwa eh to wannan shine to wannan shine ra'ayul jumhuri amma haka suka ce sai dai in ya zan inda ya aje su din an gane daidai yake da inda ya bashi umarni ba nan ba zai biya ba na fatar an gani misali yana da gidaje guda biyu a unguwa biyu unguwa kaza yana da gida kaza unguwa kaza yana da gida kaza sai cewa ne kuma duk gidajensa ne sai cewa ne ga kuɗi na ka ajiye min gidanka na unguwa kaza shi kuma da aka bashi kudin sai je kai wata unguwa wancan gidan nashi na wata unguwa sai aje su a can sai aka sace to anan ba zai biya ba saboda duk me daidai wa daida suke sabanin can gida da shago akwai bambanci ko ba haka ba tunda shago akwai awoyin da zaka ga ba kowa a ciki an rufe sabanin gida in ma mai gida bai gida akwai mata ko bai gadi da sauransu yauwa to in ya zan inda ya bashi umarni bai aje can ba amma ya aje inda din kuma da can da ya bashi umarni duka ɗaya ne ba bambanci to a nan jumhuru suka ce ba zai biya ba eh saboda haka sai ya sai ya dara saboda dama duk wanda ka ba ajiya to mu'tamanun ne a amince masa eh a shari'a in ka ba mutum ajiya aka sace bai biya in ne ba ganganci ko sakaci yayi ba ba zai biya ba kila aka yi gobara ko barawo ya zo ya fada gidan nasa ya kwashe kudin ba zai biya ba wadda haka kai ma hasara ta same ka ajiya sabanin aro to aro kaga wannan sai ya biya tun da aro ne tun da ka'ida ajiya kaga cewa an kai ka ajiye sarrafa kudin ma ba yadda kai ba suna sababbi ka canza su ka kawo tsofaffi haramun ne sai in ya ba da izini ko lalura ta same ka an yi kusan albashi baka samu albashi ba sai ka ce bari an are wani abu in an yi albashi sai in maida wanda duk muna yin wannan duk haramun ne in har bukata ta same ka to ka isko shi wane eh kudin nan da ka bani ajiya na shiga yanayi da Allah ka bani dama in ari kaza in aka yi albashi in maida mu ya ce tuwa ne babu komi shi kenan amma haka ɗaya ga dinga caccaka kudaden mutane ba neman izini ta wannan haramun ne yana daga cikin akalu amwalin nasu bil batil duk ya shiga ciki eh duk ya shiga ciki yanzu haka zo malam kuma haka ga wurin tambaya ta yi da san mi an kaya baya bai san kawace ka'ida ake magana ba ka gaba ta yi bari sai an gama eh iya gano yadda aka sa gaba shi ne ka'idar majalis a sakan biyar kuma ka ce to ai baka ji komai ba duk maganar ruwa da sallah da aka yi duk bai sa abin da ma aka gina ka'idan bai riske shi ba to kaga ya bari sai mun gama to shine waja'ilu wadi'atan fi ghairi ma yu'maru wad'uhu bihi alaihima to alaihima akan waɗancan saɓanin guda biyu da suka gabata cewa al'amuru bi shai'i na hayun an diddihi amla a gazantuka guda biyu ne ɗaya na jumhuru ɗaya kuma na kaɗan daga cikin malamai ba su da yawa eh to ita wannan matsala ɗin ta ajiya to a ta ne za a ɗora kina an ɗora a yin jumhur sai ya biya ya an ɗora a yin kuma kaɗan ne daga cikin malamai na usulul fiqh ba zai bi yawwa saboda su a wurin su al'amru bi shay'i eh laysa nahayan an biddi eh su a wurin su to wannan kenan su a wurin su abinda suka suka faɗa kenan to shine yace huwaizu mandat wani babban malami da ake yi wa lakabi da huwais mandad ɗaya ne daga cikin malaman malikiya sunansa muhammad shi huwais mandad ɗin kusan ya shahara da shi ne amma sunansa muhammad ibn ahmad mutumin basara ne albasariyu ne albasariyu almalikiyu yana ɗaya daga cikin jigajigan wato malikawa da aka yi wanda ana ji da su kwarai kuma ya daɗe da rasuwa tun hijira na 390 Allah ya karɓi rayuwarsa kaga tun ƙarni na hudu kenan ƙarshe-ƙarshensa Allah ya karɓi ransa to babba ne daga cikin malikawa to sai ke cewa zi wato wannan magana na cewa wanda aka ba ajiya ya aje inda ba a ba shi umarni ba ya biya to ɗariƙo malikin ita ce hanya ita ce fahimta al'imamu malik an gani saboda a nan shi al'imamu malik yana wato kan ra'ayin aljumhur cewa al'amuru bishai'i nahayun an biddi sau da haka tun da aka bashi ajiyar nan kuma aka ayyana masa ga inda zai ajiye ya je ya ajiye ta wurin da ya kasa ma inda ya bashi umarni to dole ya biya kayan mutane wajibi ne to shi ne ga matsalar da ya kawo cewa na hayun an diddi bi zaka fasuluki saboda haka hadi dai akan kishiyarsa bi za ka fasuliki saboda haka ka shiga wannan hanya da na kawo ma ta al'imamu malik malam yana baka shawara ne cewa ka yi riko da ra'ayin al'imamu malik a nan cewa babu shakka umarni da abu to hani ne akan kishiyarsa an fahimta yawa kamar mala ya ce shine fahimta mafi karfi to kuma daga nan matsaloli na wannan babi suka kare abin da ya shafi al'amuru yanzu kuma za a koma zuwa ga annahayu yawwa tunda a can farkon karatu an yi magana cewa akwai al'amuru akwai akwai annahayu to sai fara da al'amuru yanzu kuma za a dawo kan hani shi ma za mu ji nashi matsaloli da suke karkashinsa don shari'a ta ce karkai kaza a gane? yawwa to ya za a mu'amalanci wannan hane kuma in ka saba to me hukunci to wannan shine insha Allah ta'ala inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe eh me tambaye kamala ko ba ka damu ce
kamar yadda ni ga yanzu mutane suke yi ana raka ajiya da ni za a ga mutum ya zo ya ce ma wane ga kuɗi na idan lokaci ka za yi sai ka ba ni ɗari shi ne da ko za ka yi amfani da su ba ko ba za ka yi amfani da su ba shi abin da ya kasa lokacin da ya yi na bukatar shi ka ba shi saboda in ya basu gare ki ne rayuwa ya taɓa to irin wannan malam sai an yarjejeniya to ya aka yi aka gano cewa bai damu ka taba ba ko ka taba yanzu misali shi ne ya faɗa ko ko dai kai ne ka fahimci haka to bisa ga al'ada malam yanzu kamar matan mutum ta yi na al'ada ba ta yi dole sharaɗi za mu yi wane e to kuɗin nan daga kamin ni wa mabukaci ne ka ban izini in wani abu ya bujiro min in yi amfani da shi dole a yi yarjejeniya ai nan ba zancen al'ada ai ko da matakka ta yi dukiyar matakka ai ba taka ba ce ko taka ce a yanzu shi wanda ma ya yi ma haka nan gane kai ka taimaka ma in kai yadda shi na na ce to yanzu ra'ayi ne za ka bi ko shari'a na sai a karantar da mutane ah ka ba ka ba ka ka amsa eh sai ka tabe towa daga abin da a shari'a shikenan shi me yasa ya haka misali in ma tunane na haka yi. kuma wannan ai tunanin ka ne tunda bai sarraha ba ita kuma shari'a in mutum bai sarraha ba to ba ta ba ta hukunta shi don yanzu kai a yadda ka fahimce shi sai ka je kan mu'amalance shi a haka din ya baka dukiya ka je ka yi amfani to daga bayan in ya ce shi bai baka izini ba kana da dalilin da za ka kare kanka yanzu an je wajen alkali sai ka ce a to ai na fahimci kamar to sai ka ce mai wane e?" kai in ka san shari'a kenan sai dai in kuma duk ku duka to kaga shi ke sai ka ce mai to wane ni ina da yan matsaloli gaskiya ban iya ajiye kuɗi ko da nawa ne amma ka yadda da in wani abu ya bujiro in ara in maida
wani ya saka ya kanin su zai da wani ya saka ya kaso su kana to yanzu dai ko ya yi ƙari ko bai yi ƙari ba dai ka nemi izini yanzu dai dukiya ta ta ba taka ba ko ba haka ba na yauwa amma tabbas haramun ne da an baka ajiya kai ka dinga babakere da dukiyar mutane da sunan cewa ai zan same su sati mai zuwa ko da ranar nema kila ka ɗibe su da safe da yamma sai ka samu duk haramun ne sai ka neme shi ya yahi maka saboda ka ci dukiyarsa ba izini dukiyar nawa ba takata ba kai ajiya aka baka shi kuma ajiya asali yadda aka baka abu haka zaka mai sai ko canza shi ka yi to ka yi laifi dole sai ka nemi afuwa in ma wata lalura ta sa ka canza kuma baka da yadda za ka yi ka sanar da shi a lokacin da za ka canza din to daga baya sai ka ce wane kudin nan gaskiya ba su ka bani ba wasunsu ne madadinsu ne lokaci kaza kaza kaza na ɗibe su na je na yi lalura amma nin maida to da haka don Allah ka yahi sai ce to ai wani babu komi tun da dai an samu Eh, kuma da waya ya ce ba zai yahi ma ba tun da dai ga kuɗin ya gani ka maida to bai matsala ce ai don rashin aiki da karatu shi yasa ake ta samun matsaloli da sauransu yawa amma in aka bi shari'a tun da abin to wahala gare mana inda yana da wahala bale ka ce to bari a sassauta kaza. bai da wata wahala tun da kawo mai lokacin da zaka ansa wani ba ni izini in ma bai san shari'a ba karantar da shi ko ba haka ba kuma ya aminta da kai ne ma kuma saboda ya amin shi a zato ne ba za ka iya cin kuɗin ba Ah, to yanzu bari mu ba da misali a yanda ya faɗa na
ya kawo bai kuɗin ga ajiya Mm.
kuma yana tunanin aiko da ya ci kuɗin da sunan aro ya mai da ai ba laifi ba ne saboda yana ganin tun da ya bashi ma taimaka mai yayi Mm.
to da ya kawo mai kuɗin sai ci kuma sai Allah ya karɓi ransa
ba to an gani yanzu ya taso magara suna cewa su babu ruwansu tun da ba su ga kuɗin ba tun da shi ya riga ya ci abin bai samu maidawa ba to da haka mu ba ga da komi wurin mu a bari ce ya an je lahira ku yi shari'a ta Allah ya kyauta